أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka yaguwa muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa yarda shi da amincewa shi ya nufaci haduwarmu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe da kiyama ba hujja a kanmu ba kusan matashiyar darasinmu a wannan littafi mai albarka wato littafin hisnul muslim wanda ke koyar da mu azkar na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin awoyi 24 yau za mu tashi akan azkar na 63 manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan fada cewa Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka al-wahid al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim Allahumma Allah inni as'aluka ya Allah ina roƙonka ya Allah bi annaka al-wahid al-ahad Allah kai ne makaɗaicin sarki al'ahad wanda yake da makaɗaici as-samad wanda shine abin nufi da bukata allazi lam yalid wanda bai haifa ba wa lam yulad ba kuma haifo shi abai ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad sannan bai da kini ko abokin tamka ko misali ina roƙonka an tagfira li dhunubi Allah ka gafarta min zunubaina innaka antal ghafurur rahim kai mai gafara ne mai kuma rahama sahabiyul hadith sahabin da ya roci hadisin huwa mihjan ibn al-adra radiyallahu anhu shine mihjan ibn al-adra Allah ya dade shi kauluhu da yace bi annaka al-ba'u sababiyyah ba akan ce da ita sababiyya ai bi sababi annaka alwahid ina roƙonka saboda kai ne makadaici qauluhu da yace alwahid alahad la farqa bayna alwahid wal ahad babu bambanci tsakanin alwahid da kuma alahad ai alfard alladhi la nazira lahu idan an ce alfard makadaici ana nufin alladhi la nazira lahu wanda baya da abokin misali a ce nazir tsara ko sa'a wala yutlaqu hadha al-lafz ala ahadin ba a amfani da wannan lafazin akan wani daya fil isbat wajen tabbatarwa illa Allah ta'ala sai dai ga Allah madaukakin sarki li'annahu al-kamil saboda shine cikakke fi jami'i sifatihi wa af'alihi a cikin dukkanin sifofin shi da kuma ayyukan shi قوله ديشي السمد والذي يسمد إليه في الحاجات shine wanda ake nufata zuwa gare shi wajen biyan bukatu ayyuku sad ma'ana ana zuwa inda yake ko in ce ana nufata shi likaunihi qadiran ala qada'iha saboda yana da iko ya biya bukatun duk wanda yake da bukata zai roki Allah madaukakin sarki a shi ne ma yake umarta cewa a roƙe shi saboda Allah yana farin ciki yana son wanda yake yawan roƙon shi sannan yana fushi da wanda baya roƙon shi qauluhu fadaika qala az-zujjaj az-zajjaj rahimahullah az-zajjaj ya fada Allah masa rahama yace as-samad idan an ce as-samad ana nufin as-sayyidul ladhi intaha ilayhi su'udatu shi ne shugaba wanda al'amarin shugabanci ya tike zuwa gare shi falasai da fauƙahu babu wani shugaba sama da shi wakila wata faɗan ta ce huwal mustagni an kulli ahad shine wadatacce daga barin kowa baya bukatar komai a wurin kowa wal muhtaju ilayhi kullu ahad sannan kowa na da bukata zuwa gare shi wakila wasu suka ce huwal ladhi la jawfa la a shine abinda baya da ciki domin idan za a samu ciki sai an samu bukata duk abin da yake da ciki lalle akwai bukatan abinci to Allah madaukin sarki baya da bukatar komai a wurin kowa a kowa ne ke da bukata ga Allah madaukin sarki qala sha'abi rahimahullah imam sha'abi ya fada Allah ya masa rahama yace huwa alladhi la ya'kulu ta'ama shine wanda baya cin abinci wala yashrabu sharaba kuma baya shan abin sha qauluhu fadan shi da yace alladhi lam yalid wa lam yulad yana nufin laisa lahu waladun Allah baya da da wala walida baya da mahaifi wala sahiba baya da abu zama saboda Allah madaukin sarki shine ya halicci halitta baki daya dukkan su da iyaye da yaya da mata Allah ya halicce su kuma bayin shi ne shike mallakar su kuma shike sarrafa su yanda ya so ya ga dama ƙauruhu da ya ce kufuwan yana nufin matsalan niddan nazira mana wannan duk abu da yake nufi a ce ga wani misalin Allah ko kishiyen shi wanda za a ce yana da sifa irin sifan Allah maɗaukacin sarki ko yana da ƙudura wajen samar da abubuwa irin yadda Allah ke da shi a ta'alallahu an zalika uluwan kabira Allah ya fi ƙarfin wani ya kwaikwayi sifa irin tashi ko ya zama yana da ƙarfin iko irin nashi gabar magana ta 64 manzo Allah ya ce Allahumma inni as'aluka bi annaka alhamdu la ilaha illa ant wahdaka la sharika lak المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم يا الله إني أسألك ni ina roƙonka bi anna lakal hamd cewa godiya ta tabbata gare ka la ilaha illa ant ba Allah da ya cancanta a kadaita da bauta sai kai wahdak kai kadai ne la sharika lak baka da abokin tarayya almannan mai baiwa ko kuma mai yawan kyauta ya badi a samawati wal arab ya wanda ya farar da sammai da kasai ya zal jalali wal ikram ya ma'abucin daukaka da girma ya hayyu ya qayyum ya wanda yake rayayye ne dawwamamme inni as'aluka aljanna ni ina roƙonka aljanna wa a'udhu bika minan nar ina neman tsarinka daga wuta sahabiyul hadith sahabin da ya roci hadisin huwa Anas bin Malik radiyallahu anhu shine Anas dan Malik Allah ya dade shi kauluhu da yace al-mannan yana nufin kafirul aba mai yawan kyauta min al-minna an samu kalmar daga al-minna bi ma'anan ni'ima ana nufin ni'ima yawan kyauta wal minna minna mazmuma a bar zargi ce min al-khal a wurin halitta li'annahum la yamlikuna shay'a saboda ba sa mallakar komai kana sahibu siha ma abucin littafin as-siha ya faɗa cewa manna alaihi huna idan an ce manna anan ana nufin an'ama amma asalin kalmar manna shine gori a ce an goranta wa mutum amma anan ya nufin alman wato kyauta walmannanu min asma'illahi ta'ala don haka almannan yana daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki kauluhu da yace ya badi as-samawati wal ard ya wanda ya fari sammai da kasai ay mubdi'aha wa muhtara'aha yana nufin mubdi'aha wanda ya samar da sammai da kasai wa muhtara'aha wanda ya kirkire ta la ala misalin sabab ba wani misali ya kalla ya kwaikwaya ba domin halittu na Allah maɗaukin sarki ba ya kwaikwayo mu ne wani sa'in mutane idan mutum zai yi abu yakan duba aikin da wani ya kafin shi sai ya kwaikwaya ko da zai yi kwaskwari ma ya ɗan gyare-gyare to amma yakan duba aikin da wani sai ya yi amma Allah maɗaukin sarki ayyukan shi baya kallon aikin kowa ƙauluhu da ya ce ya zal jalali wal ikram ay sahibal azama was sultani wal in'ami wal ihsan yana nufin ma'abucin girma was sultan da ƙarfin mulki wal in'am da kuma ni'imtarwa wal ihsan da kyautai وجاء في نهاية الحديث أكرشان حديث سي قوله صلى الله عليه وسلم فدرش سيلا دا أمين شتبت قريش تزو لقد دا الله باسمه الأعظم حقيقة يا رك الله دا سونا شمي جلمة الذي إذا دعي به أجاب سونا دا إن أرقيش دا شيا كم أنسى وإذا سئل به أعطى إذا أنت مبيش كو أرقيش دا ونن سونا كم يكم بايس قال الطيبي رحمه الله imam qaibi ya faɗa Allah ya masa rahama yace fihi a cikin hadisin dilalatun ala anna lillahi ta'ala isman a'zam akwai nuni cewa Allah yana da suna mai girma sunan da idza du'iya bihi ajab idan an yi roko da shi yakan ansa to anan wurin nake son in danyi mana tsokaci dangane da abin da ya shafi addu'a cikin al'amurra na yau da gobe wani sa'i za ka samu mutum bukatar shi neman wani abin ki a wurin Allah maɗaukakin sai wani sa'in bukatar shi wani abu ne ya dame shi na damuwa yake son Allah ya kwaran yamma da shi to koma dai me ke faruwa mutum ya kyautata zato ya kyautata wa kanshi zato ga Allah maɗaukakin sarki ya roƙi Allah da sunaye da kuma sufofi na Allah kyawawa wani yakan ji a jika cewa shi idan ya roƙi Allah maɗaukin sarki ba zai ansa ba wato kamar mutum na munawa kanshi zato a wurin Allah cewa shi baya da bakin da zai roƙi Allah ya ansa sai dai ya sanya wasu su yi masa addu'a wani kuma sai ya ɗauka cewa a'a akwai mutane na musamman wanda su in sun roƙi Allah ka'ida ne Allah zai ba su shi kuma baya da tabbaci in ya roƙi Allah Allah zai ba shi da haka in abiya ta sai ka ji an ce a tafurin malam wani a tafurin malam wani a tafurin malam wani wanda ka tafi wurin shi ka kai mara kuɗi ya ma addu'a akan wani abu da kake nema ko wani abu ya taso ma da damuwa kai kuma sai ka zo gida ka zauna saboda ka dogara da cewa ka sa malam wani maka addu'a kai ba za ka roki Allah madaukin sarki ba idan har kana tunanin kasawarka ta sanya Allah ba zai anshi addu'a ka ba sai ka duba ka ga menene matsalanka kai ma bawa ne daga cikin bayan Allah me yasa kake tunanin ba za ka yi addu'a Allah ya ansa ba idan kana tsammanin kusakurai kake da su da ayyuka na laifi a ya zama wajibi a kanka ka bari ba ma don Allah ya anshi addu'anka ba gudun kada Allah ya maka zaba ina fata muna ganewa amma tunaninka cewa wanda yake malami ne shi in ya roƙi Allah Allah zai amsa sabaninka wannan kuskuren fahimta ne a farkon darasin mu mun karanta dalilai da ke sanyawa Allah ya anshi addu'ar mutum da kuma abubuwa da mutum ke yi wanda in mutum yayi addu'a Allah baya ansa amma mustawa na ilimi kasantuwar a ce mutum yana da ilimi sosai ba shine ke hukunta cewa in yayi addu'a dole sai an ansa ba domin a cikin mutane masu ilimi za ka samu wani ilimin shi daban kuma shi ɗin da aikin shi daban a gefe guda na fata muna ganewa har kullum abin da yake da kyau mutum ya zama yana kyautata wa kanshi zato a wurin Allah maraukakin sarki shi ne abin da kyau ka ɗauka yadda wancan bawa ne na Allah zai roƙi Allah ya ansa kai ma kai wa kanka kyakkyawan zato cewa in na roƙi Allah Allah maraukakin sarki zai ansa amma wannan ba laifi ba ne idan akwai abin da kake nema wataƙila kasuwanci ka fara takara kake son za ka fito wani al'amari dai kake fuskantar shi wanda yake na murna ne ko na jaje da Allah a sanya mu addu'a dai muna da bukata a wurin Allah wannan babu laifi wanda kake marka kyawun zato da Allah a kona al'amari ya taso dai a samu a cikin addu'a wannan ya halatta to sannan kuskure ne wasu su killace kansu su zauna kawai ba su da aikin yi sai addu'a a ba su a ce malami da shi bai da sana'a kullu kullu kawai sana'ar shi a zo a yi addu'a ya yi addu'a ba shi kuɗi wannan ba haka addini ko yasu ba wanda galibi za ka samu idan al'amuran suka taso irin wannan ake tunkara irin wannan ke jefa mutane cikin haɗari su sanya wa kansu sharuɗan da Allah bai sanya musu ba sai ka ji an ce addu'ar ba ta ansuwa sai an yanka abu kaza sai an ce turare ne kaza an yi amfani da shi ƙarshe dai a faɗa abin da ba Allah maɗaukin sarki ya faɗa ba harshe ɗan ya rayawa wasu cewa ai addu'ar malam wane kamar yankan wuka take mana shi malam wane in yayi addu'a addu'a shi ba ta faɗuwa ƙasa shi kuma Allah yana ansa addu'ar wanda ya so ya ga dama sannan yakan ki ansar addu'ar wanda ya so ya ga dama kuma shi da ya umarni cewa a roƙe shi zai ansa ya ce ku du'uni astajib lakum ku roƙe ni an samu ku umarni ne wanda ya haɗa kowa da kowa idan ka ga addu'anka bata ansu ba to babu ko shakka akwai wani dalili wanda ke tare da kai daga cikin irin dalilan da ke sanya wa Allah baya ansa addu'ar mutum to a wannan lokacin mutum sai ya kokari ya gyara dangantaka da ke tsakanin shi da ubangijin shi قال الشوكاني رحمه الله إمام الشوكاني يفعل الله مس رحمه يتكد اختلف أن يسابني في تأيين الاسم الأعظم وجن أين babban suna ala nahawi 40 kaula a bisa wajen maganganu 40 wanne ne ismullahi alazam kala ibn hajar rahimahullah ibn hajar ya fada Allah ya masa rahama yace wa arjahuha mafi rinjaye min haithu sanad ta bangaren sanadi shine Allahu la ilaha illa huwa al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan shine mafi rinjaye daga cikin sunaye na Allah al-azam wanda ya alƙawari idan an roƙe shi da su zai ansa idan ana da bukata aka bijiro da bukatun da wannan sunayen kuma zai biya bukatun قال الجزري رحمه الله الجزري يفد الله يمسر هما يتي وإندي ني أولينا أن اسم الأعظم اسم الأعظم شين لا إله إلا هو الحي الكيوم لا إله إلا هو الحي الكيوم أولين إمام الجزري والنشين اسم الله الأعظم ورجح ذلك ابن القيم وغيره ابن القيم دما وسمع لما وند بشيبة سنرين جاير دوانا والله أعلم وما الله شيني مسلم to sai faɗan shi cewa Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sahabiyul hadis sahabin da ya rubuci hadisin huwa Buraida ibn Suhayb al-Aslami Suhayb ibn Suhayb Buraida ibn Suhayb al-Aslami Allah ya dade shi kad taqaddama sharhuhu qariba sharhin wannan hadisin ya gabata ba da dadewa ba ka duba sharhin hadisi mai namba 63 to sai rukunin addu'o'i na da ke karkashin namba 25 shine al-azkaru ba'da salami min as-salam yin azkar bayan sallama daga sallah idan mutum ya sallame sallah wanda kuma shine azkar na 66 manzo Allah yakan ce astaghfirullah ثلاثا سوءكم يتي اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام الله كيني السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام صحابي الحديث صحابي ديرو حديث هو ثوبان الهاشمي شيني ثوبان الهاشمي قوله ديتي أستغفر الله ثلاثة yana nufin mutum ya istighfari talata marrat so uku qila lil auza'i an gaya wa imam al auza'i wa huwa ahadu ruwat al hadis shi ɗaya ne daga cikin masu ruwayan hadisin aka ce kaifal istighfar yaya istighfarin zai kasance kale yace ya qul abinda zai fada yace astaghfirullah astaghfirullah qawluhu da yace anta salam yana nufin ay salim min al ma'ayib wal hawadith ay salim kai ne kubutacce min al ma'ayib daga barin aibubbuka wal hawadith da kuma dukkan wasu hawadis wat taghayyur da kuma canji wal afat da aibubbuka wato irin canji na yau da gobe da ke riskar abubuwa Allah ku utacce daga barin wannan domin babu wani abu a bayan ƙasa face yau da gobe takan sa abin ya canza kamar abin da wani malami ke faɗa cewa innal jadidaini idza mastawlaya ala jadidin adam ya kulil bila innal jadidaini sabbi guda biyu idza mastawlaya ala jadidin idan suka hau kan sabo daya a duniya kulil bila sukan tsofar da shi yau za a ce ga yaro an haifa sabo a kwana a tashi a kwana a tashi kuma sai a ce yaron ya zama tsoho a ce ga gida an gina sabo a kwana a tashi a ce ya zama tsoho komai kaji an ce sabo ne kuma ya zama tsoho amma su yau da goban sabbi ne kullum ranar sabuwa ce kullum daren kuma sabo ne to sai ke faɗa cewa kubutacce daga barin canzawa wal afati da kuma aibubbuka wa huwa ismun min asma'illahi ta'ala kuma assalam suna ne daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki fallahu huwa assalam Allah shine assalam wasafa bihi nafsa da shine ya sifanta kanshi fi kaunihi saliman minan naqa'is kasantuwar shi kubutacce daga barin dukkanin tawaya au fi i'da'ihi salama ko kuma yakan bayar da zaman lafiya da aminci domin duk abin da ake lissafa shi a matsayin tawaya to Allah ya kubuta daga barin wannan misali rashin ji kubuta ne rashin gani kubuta ne rashin aibu ne rashin magana aibu ne to duk Allah ya kubuta daga barin waɗannan abubuwa qawluhu da yace wa minka salam yana nufin assalama wal ma'ana annahu minka minka yurja wa yustawhab wa yustafad daga wurinka ne yurja ake fata wa yustawhab ake neman badawa wa yustafad ake neman fa'idan zaman lafiya domin ko addu'a aka tafi sai ka ji ana cewa Allah ya ba mu zaman lafiya da wasa ba a roƙon wani a cewa ka ba mu zaman lafiya sai dai a ce Allah ka ba mu zaman lafiya saboda an san ba wanda ke ba da zaman lafiya in ba Allah madaukin sarki ba qauluhu da yace tabarakta yana nufin ta'alaita ka daukaka wa ta'azamta ka girma wa aslul ma'ana asalin ma'anar kafurat khairatu alhiranka sun yi yawa wattasa'at kuma sun yalwata sun yalwata wakila ma'ana ko suka ce abinda ake nufi albaqa'u wad dawam wanzuwa da kuma dawwama qawluhu da yace ya zal jalali wal ikram ay al mustahiq yana nufin wanda ya cancanta li an yuhaba a ji tsoron shi li sultanihi wa jalalihi saboda karfin mulkin shi wa jalalihi da kuma ɗaukaka shi wa yuthna alai akan yabe shi bima yaliqu bi wudu shanihi da abin da yake da alaka da girman matsayin shi wal jalal in an ce jalal masdarul jalil asalin kalma ne na al jalil madaukaki yuqalu akan ce jalilun bayyinul jalala wane madaukaki ne kuma daukar bayyananniya to kalmar al jalala yana nufin ɗaukaka amma jalil maɗaukaki wal jalal izamul ƙadari girman al'amari mutum ya zama matsayin shi ya ɗaukaka wal ma'ana abin nufi an Allah ta'ala mustahiqqun an yujalla wa yukram Allah maɗaukin sarki ya cancanta an yujalla a girmama shi wa yukram a karrama shi fala yujhad a kada a yi masu gardama ko musu wala yi faru bi kada kafirce masu wa huwa rabbul ladhi yastahiqu ala ibadihi al-ijlal wal ikram shine bawan shine ubangiji wanda ya cancanci bayin shi su girmama shi su kuma karrama shi ma'ana su yi mar biyayya cikin duk abin da ya faɗa tare da aiwatar da abin da ya umarce su cikin girmamawa sai gabar magana ta 67 shine fadan manzon Allah da yace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مغضي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد صحابي الحديث صحابي اللي يروي حديثا هو المغيرة ابن شعبة شين المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه الله يددش قوله ديشي لا مانع لما أعطيت باب ما باب ما يحنى أبندا كبادر la ahad ba wani mutum ya ƙuduru alaman ima a ta ahadan wani mutum ɗaya da ya isa ya hana abin da Allah ya ba wani ya bashi min ibalik a cikin bayinka shi ne mana lamani'a babu mai hani lima a ga abin da ka bayis fa'iza a radar Allah ta'ala an yi wuɗi ahadan shai'a idan Allah maɗaukacin sarki ya nufaci zai ba wani mutum wani abu wajtama al-insu wal jin mutane da aljannu za su haɗu ala man'ihi a bisa hana wannan abin la'ajazu an zalik to za su kasa ba za su iya ba mutane da aljannu su taru a kan su hana abin da Allah maɗaukin sarki niyyar ya bawa ne to babu wanda isa ya hana ƙauluhu da ya ce wala mu'uɗiya lima mana'ata babu mai bayar da abin da ka hana ay wala ahada yaqduru ala ida'i ala ita'i ma mana'ata babu wani mutum daya da yake da ikon ya bayar da abin da ka hana to anan sai mu fahimci mutumin da ya san tauhidi ya kuma yarda cewa babu mai bayarwa babu mai hanawa sai Allah idan ya samu to zai yi godiya ga Allah madaukakin sarki ya san cewa Allah ne ya bashi idan bai samu ba ya kuma ya haƙuri ya san cewa Allah ne bai bashi ba da haka wani sa'in za ka samu idan mutoran shi ya baci ya fuskanci wani abu ya same shi ba sai ka je na zargi sai shi ai wane shi ya hana a yi mun kaza wane ya ce kar a bani ya ta zarge-zarge marasa amfani daga baya idan hankalin shi dawo jikin shi sai ka je cewa Allah bai kaddara zan samu ba domin a bayyana ne wani mutum yakan je ya ziga a lokacin da za a yi wani kyauta amma wanda zai bayar da abin sai ce to bar shi dai in jarraba shi in gani sai ya dauka ya bashi Allah ya kaddara kenan wannan abin sai an bashi to don haka duk abin da kai ka samu ka tabbata cewa Allah madaukin sarki shine ya kaddara za ka samu ba dabaraka ko hikimar ka ba abin da ka rasa ka fahimci cewa Allah madaukin sarki ne bai baka ba inda ya ga dama babu wanda zai hana ya baka idan mutum ya samu nutsuwa da wannan to sai ya samu nutsuwa ta bangaren kamalar tauhidi tare da shi Allah ya datar da mu kauluhu da yace wala yanfa'u bil jadd min kal jadd yana nufin la yanfa'u bil gina gina'uhu min azabi ma'abucin wadata wadata shi bata amfanar da shi daga barin azabarka me ke ba wa dan adam kariya daga barin azaban Allah shine yi wa Allah ɗa'a a bisa fuskar da Allah ya umarni amma duk abin da mutum ya tara na dukiya duk abin da mutum ke da shi na matsayi a duniya wannan ba zai hana Allah ya mar azaba idan yayi abin da yake ba daidai ba wani abin da mutum zai yi tsammani kusancin shi da wani babban mutum watakila akwai malam wani akwai alhaji wani akwai shugaba wani mutane ne masu daraja a idan mutane watakila za ka iya shiga rigensu ka samu alfarma a nan duniya amma gobe alkiyama abin da zai baka kariya to shi ne ka yi wa Allah maɗaukin sarki ibada yadda ya umarce ka domin alkiyama rana ce da Allah ya faɗa cewa yau malayan fa'u malun wala banun illa man ata Allah bi kalbin salim rana ce da abin da mutum ya mallaka na dukiya ko abin da mutum ya mallaka na ‘ya'ya ko dangi ba sa mara amfani sai dai wanda ya je wa Allah da zuciya mai kyau ya je wa Allah da ikilas da haka za ka samu abin da ke wajibi ga rayuwar al'umma ya zama sun kyautata niyoyi a cikin zukatansu wannan zai sanya alaƙa tsakanin su da ubangiji ta zama mai kyau gabar magana ta 68 manzo Allah ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah la na'budu illa iyyah lahun ni'ma wa lahul fadl wa lahu thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlisina lahud din wa law karihal kafirun sahabiyul hadith sahabin da ya roci hadisin huwa abdullah ibn zubair shine abdullah ibn zubair kauluhu da yace wala na abudu illa iyya ba wanda zamu bautawa sai shi ai ibadatuna maqsura ala allah ta'ala yana nufin bautar mu takaitacciya ce ga Allah madaukakin sarki ghayr mutajawizin anhu ba ta ketare shi ma'ana Allah kadai muke bautawa قوله فدان شي ديشي وله النعمه اي النعمه الظاهره والباطنه ni'ima ta tabbata gare shi ni'ima bayyananniya wadda ido ke gani da ma wadda ido baya gani ita ce bayyananniya da koyayya wahiya bi kasarin nun ce ni'ima ma an ama bihi abinda Allah ya mutum ni'ima da shi mai rizikin na arziki wa malin da dukiya wa gairi wa amma bi fathiha amma idan ka ce na'ama فهي مسرة yana nufin walwala walfara da farin ciki wa ɗibal aishi da kuma daɗin rayuwa yadda mutum zai samu kai shi cikin halin kwanciyar hankali ƙauruhu da ya ce wa lahul fabal fabala ta tabbata gare shi fi kulli shai wallahu bil fabal azim Allah ma abucin fabala ne babba kauluhu da yace wala fana'ul hasan kikkiawan yabo ya tabbata gare shi afana yashmalu anwa alhamdi wal madhi wa shukr ya tattaro dukkanin nau'o'a na alhamdi yabo ko godiya wal madhi da yabo wa shukuri da dai godiya bambancin da ke tsakanin alhamdu domin mukan fassara mu ce alhamdu godiya mu fassara ashkur mu ce godiya amma alhamdu godiya ce da zaka faɗa da baki kace Allah na gode amma ashkuru godiya ce da kowace gaba za ta yi wa Allah godiya a bisa amanar da Allah ya dora mata mun fahimta da kyau shi yake ce da shi ashkuru kuma kalmar alhamdu zaka yi ta ga abin da ya ma dadi da wanda bai ma dadi ba yanzu a iya zo a cewa na an yi haihuwa a gidanka kace alhamdulillah a ce kuma yaronka ya rasu ka ce alhamdulillah a ce an yi lissafi a cikin dukiyarka bana an samu riba kaza ka ce alhamdulillah an yi lissafi a dukiyarka bana an samu faduwa da yawa ka ce alhamdulillah ma'ana dai manzo Allah ce alhamdulillah ala kulli hal godiya ta tabbata ga Allah a kowane hali to amma kalmar ashkuru kowace gaba ta jikinka ka tsaye da wannan gabar ba za ka yi amfani da ita ba sai inda Allah ya umarce ka to shi ne yi wa Allah godiya mutum ya tsare amanar bakin shi ba zai yi ƙarya ba ba zai yi gulma ba ba zai yi raɗa ba ba zai yi zagi ba to shi ne gode wa Allah a bisa ni'imar baki hannu kada mutum ya yi sata kada ya duka da zalunci kada ya dunguru wanda shi duk dai abin da hannu ke yi na aikin laifi to mutum ya tsare kare shi da gode wa Allah kafa kada mutum ya hau kafan shi ta wurin saban Allah a a yadda bai bai kafa shi sai zuwa wurin ayyukan ibada wannan shine godewa Allah idan ku mutum ya saba wa Allah da hannun shi ya saba wa Allah da kafan shi ya saba wa Allah da sauran gaban shi wannan shi yake ce da shi butulci wato kafirci wa ni'imin Allah kuma abinda Allah ya alƙawari idan bayan shi sun gode mar a bisa ni'imar da ya mutu ya yi alƙawarin ƙara musu zai shi yasa ce wa idza ta'abbana rabbukum la in shakartum la azidannakum lalle idan kun gode Allah ce la azidannakum zan kara muku wala in kafartum amma idan kun butulce wa ni'imata Allah ce inna azabi da shadid lalle azaba na na da tsanani to anan sai mafahimci ya zama wajibi gode wa Allah madaukakin sarki a bisa ni'imomi wa fana'u ala Allah ta'ala kulluhu hasan yabo ga Allah maɗaukin sarki dukkan shi mai kyau ne wa illam yusuf bil hasan ko da ba a sakanta shi da mai kyau ba wal muradu bid din abinda ake nufi da addin ana nufin at-tauhid shine kadai ta Allah maɗaukin sarki qauluhu fadan shi dai ce walau karihal kafirun ko da kafirai ba sa so ai wa in karihal kafiruna kaunana mukhlisina ad-din lillah ko da kafirai ba sa son mu kasance addinin mu tatacce mu da yin shi ga Allah mu dai haka za mu yi addinin wa kaunana abidin ko da kafirai ba sa son kasancewar mu masu ibada to haka za mu kasance masu ibada mun fahimta da kyau to ashe har kullum abin da ake bukata ga mutum dan adam ya zama mai luzuntar ayyukan shi a kowane lokaci a kuma ko ina ya samu kanshi a ciki Allah madaukin sarki ya mana muwafaka to ina ga yan uwa mai hakuri wata kila nan zamu dakata insha Allah kamar abin da mu gabata cewa da mun zamu yi darasin na rabin awa ne kawai to ina ga muna iya wadatuwa da wannan da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu da shi wanda ma kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya ɗaukaka addinin musulunci da musulmi da kalkasar da kafirci da kafirai abinda muka faɗa daidai Allah ba muradin shi wanda ma kuskure kuma Allah ya fi mana kusan kamar abinda to abinda mai tambaya da ke tambaya cewa wani ce malami ya umarni a yi sadaka da ita guda 71 ko amma kuma da sharɗi kar wanda ya ci ko guda ɗaya sai dai a kai makaranta ta almajirai araba to irin wannan suna daga cikin sharuɗan da ba Allah ya sanya so ba manzon Allah ya sanya su a ce ba wanda zai yi amfani da abu kaza na farko dai sanya ayi waina 71 wani kaidi ne yin wainar matukun a ce sai waina za ta in aka yi sadaka da waina Allah zai amsa in an yi da kosai kenan ba zai yi ba in an yi da kuli ba zai yi ba in an yi da dabino ba zai yi ba kenan dole sai an sanya waina ya kamata mu fahimta cikin abin da za ka bayar na sadaka in ka tashi badawa ka bayar da abin da yake mai kyau mai daɗi a wurin mutane kuma ka yi tawassuli da abin da ka yi na sadaka don neman biyan bukatunka a wurin Allah kar tunanin ya ba mu cewa sharaɗi ne sai an toya wainar sannan Allah ya shi addu'an Allah ba ya masharaɗi yanzu ga jina ne na ibada da ake yi abinda Allah ke cewa lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa naman da za a yanka ba abinda Allah ke amfana da shi da haka in an ce sharaɗi ne sai an yi waina me Allah zai da naka kuma wani al'amari wai sai a ƙayyade saba'in da ɗaya wannan fana nuni in aka yi saba'in kinan al'addu'a ba ta amsa dole sai an ɗora ɗaya karsa mene da hikima in zakara aka ce za a yanka sai a ce sai an nemo shekararren zakara wanda bai shekara bai yake nan wurin in dabba ce a ce sai an nemo wata mai kwalli ko mai yankan batta wanda dai za mutum sai an sanya mara wani shakka a ranshi maimakon a ce misali je ka nemo ɗan akuya ka kawo a yanka a sai an gaya ma irin nau'in ɗan akuya don ka rika ji a jikinka in turare ne sai an ce je ka nemo turare iri kaza to kamar abin da ɗazu na faɗa wallahi mu yi ƙoƙari mu kyautata dangantaka ko fahimta tsakanin mu da ubangijinmu kowa ba wani na Allah a cikinmu idan kana da bukata za ka roƙi Allah ka ƙarƙake zuciyanka akwai lokuta mu'ayyanai wanda roƙon Allah ko yin addu'a a cikin suna da muhimmanci sannan akwai lafuzza da addu'o'in da manzon Allah ya mai zai hana mumi amma duk malamin da ka kaiwa ya ce dole sai ka kawo abu kaza ƙwara kaza addu'a ba ta yi sai an yanka abu kaza wannan labari ne na taɓa gaya muku wani lokaci wani ɗan uwa ita wata je wurin malami ce to addu'ar ba za ta ansu ba sai an yanka zabi amma kuma aikin da za a yi da ke mai wahala ne ba shi zai yi ba sai ce ta yi samu wani malami ta bashi to sai aka rashin sa'a malamin da ta samu zai mata aikin da ta samu zabbin sai ta kai masa sai ta dawo wurin malamin da ya bada aiki sai sai ina zabbin ta ce ai wanda zai yi aikin ta kai sai sai a zabbin mu za a kawo sai ce saboda ai abin sai ce saboda abin da za a hada ai aikin da shi su aljannu wannan jinin suke so yoshi kuma malinta na an yanke zabin an sa su gida ana dafawa ta je ta ce ina zabi ya ce an yanka aiko malam ya ce aljannu suna son su sha jinin sai ce zo shi gani sai ce ga jinin nan wurin aje a gaya musu zan sha to wallahi da sai abin da ke haifar da wannan kamar abin na gaya musu wani shi a ran shi yana ji cewa bai da kima ko matsayin da zai daga hannu ya roki Allah ce Allah ina roka mana abu kaza wani yana jin ba wannan amma ga malami shi a ungosu yana ganin ai malam wani wannan addu'a shi malam wani zai wa Allah tilas ba wanda ke wa Allah tilas kuma babu wata addu'a da zaka ce in ka roƙa wai dole sai Allah ya amsa maka ganin dama shi ne ya amsa in bai ga dama ba shikenan gurin kuma matakan addu'a guda uku ne na amsar addu'a ko dai abin da ka roƙa misali ina da bukata ta naira dubu ɗari na roƙi Allah maɗaukin sarki ina yaban dubu ɗari ya ga dama in zai bani ya bani dubu ɗari ko ya bani abin da ya haura dubu ɗari ya ansa addu'a ta in kuma ya ga dama ba zai ban dubu ɗari din ba amma akwai wata musifa ta cin karo ne sai na kashe dubu ɗari biyar to sai a yi amfani da wannan addu'a ta sai a kauda mun waccan musifar ba tare da na sani ba in kuma ya ga dama sai ya ajiye mun ita in ya nuface da rahama ya san cewa zai bani gidan aljanna to sai ya tanadar mun wasu abubuwa na musamman a gidan aljanna sai na shiga sai ce to ga addu'ar da kai a duniya a baka abu kaza yanzu ga sakamakon aljanna to a lokacin ne bawa zai gurin cewa ina ma duk abin da ya roƙa a duniya ba a bashi ba can aka kai masa da haka in bawa ya yi roƙon Allah ya yi addu'a ya ga abin da yake so bai samu ba to kar ya ɓata rai kar ya damu shi yasa damu ake ro ake ma abin nan ka bawa Allah zaɓi sai al'amarinka ka bawa Allah zaɓi kun fahimta ah misali yanzu akwai abin da kai a ranka za ka ɗauka cewa alheri ne kawai barin ba ku misali yanzu mukaddara masu ke nema aure take son samu jin aure abin da za kai tsaye aure ai alheri ne ba magana shari'a aure to amma sai ta ba Allah zaɓi Allah mijin aure nake son ka arzuta da shi Allah a iliminka in har alheri ne auren nawa to ubangiji ka bani mijin aure in ba alheri bane Allah ka san da alheri to sai Allah ya jarrabe ta ba ta samu mijin ba kuma sai ta haƙuri ta kame kanta ta ita ibada ta ita ibada ta haƙura sai ta mutu gobe alƙiyama za ta zana gwauruwa aljanna fa Allah zai bata ina kamala ga mace a aljanna babu miji duk girman gidan aljanna ke ɗaya tallin tal to amma a duniya ba ta yi auren bauta ila budurwa ce ba ya za a yi kenan wurin Allah zai bata zaɓi a cikin maza ta zaɓi wanda take so saboda Allah ce lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'u duk abin da ranka yake so aljanna shi Allah zai baka to balantana abubuwa misali mota nake so in saya a kawai sai in dauka sai mota alheri ne in ba Allah zabi mana gida nake son in saya ko gida nake son in gina a sai in dauka kawai dole dole gina gida alheri ne in ba wa Allah zabi Allah kaza nake son in yi Allah abin da yake mafi alheri ka tabbatar mun da shi in babu alheri Allah ka mun canji ka sa wa Allah ido kuma har idan ka tsarkake zuciyarka ka bi matakan da shari'a ta shirya don yin addu'a kaga abin bai tabbata ba kada ranka ya baci kar ka damu lalle wannan abin akwai alheri in Allah ya yarda ma damar ka kiyaye babu ko shakka Allah na nufinka da alheri ina fata muna ganewa Allah ya mana sutura to kamar abin da satin da ya gabata mun zama da 'yan kwamiti ina sa ran zan yi tafiya in Allah ya yarda in Allah ya kaddara zuwa satin sama ban tafi ba to za dai mu yi darasi kun kuma Allah ya kaddara na tafi to malam Aminu za ku yi darasi da shi da izinin Allah wanda daman dai ma'aruf ne duk idan hali ya kama ba zan yi darasin ba shi ke yin darasin daman kuma shi daman dai na ibin masallacin ne to Allah ya mana sutura da tadda mu Allahumma ja'alna fid dunya mutadin wa fil akhirati marhumin wa bi da'atika amilin wa bi kitabika mutadin wa bi sunnati rasulika akhizin wa fil layli qa'imin wa bin nahari sa'imin wa li ni'matika shakirin wa li ala'ika hamidin wa fi ibadika salihin wa min al bala'i mahfuzin wa min ash-shada'idi mahjubin wa inda al-mauti farihin wa fil quburi thabitin wa fil nushuri aminin وفي الحوض واردين وفي الجنة سابقين ومن النظر إلى وجهك الكريم متمتعين وبرضوانك فائزين وعلى آل إليين ساكنين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين